بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau laraba 24 ga watan rabi'in al'awwal shekara ta 1947 wanda zai sha bakwai ga watan Septemba 2025 miladiya a wani majalisi namu mai albarka da yau za mu yi wata lacca ba ita ce ranar da muka saba muna karatu ba to amma daga cikin dattawan masallaci da kuma mutane masu nufin alheri suka buƙaci a sami lokaci mu zo mu zama zama da za a tattauna akan wasu abubuwa da suka shafi addinin mu a matashin tattaunawa insha Allah ta'ala a wannan rana shine wato son annabi sallallahu alaihi wa sallama akan yi aka yi musu manzon Allah ne ta hanyar girmama shi da yi masa da'a da kuma a dace da abin da ya zo da shi a shari'a ba wai da biki ba ba kuma da shakoliya ba ko bidoyi ko su wasanni wannan insha Allah shine matashiyar maganar mu matashiyar abin da zamu tattauna akai insha Allah ta'ala muhabbatuhu sallallahu alaihi wa sallam بتعظيمه وتوقيره وطاعته وموافقة سنته لا بالاحتفال واللهو والبدع wannan shine matashiyar maganar mu cewa wato soyayyar manzon Allah tana zamowa ne ta hanyar a girmama shi a so shi a yi masa da'a a dace da sunnan da ya bar mana wanda har zuwa ran tashi alkiyama za a ci gaba da samun mutane wanda za su dinga aiki da wannan sunna din ba shine mu kirkiro wasu abubuwa daga baya ba mu zo da wasu bukukuwa daga baya mu zo da wasu wasanni mu zo da wasu wato soye-soyen zukatanmu in aka bar mutane da soye-soyen zukatansu to wannan kaga abin ba shi da wani linzami amma idan an rawa addini an kawo wani abu da zama linzami wanda kuma ubangiji daga cikin tanyinsa da rahamarsa bai bar mu haka nan kana zuba ba dole ya mana ya kawo mana linzami akan abubuwa da dama a kamar yadda na faɗa shi wannan zama asalan duk da zama ne da ni ma ya kamata in tunanin shi amma kuma ya kamata wannan zaman alherin wannan zama ya je ma wanda su suka wato yin silan wannan zama din tun daga dattawan masallaci da kuma mutanen gari da suke gani ya kamata a tattauna da kuma sauran yan uwa da muka shawarce su kuma kowa ya na'am ya ce a tattauna din so insha Allah ta'ala za mu fara magana akan wato shi soyayyan annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan idan lokaci ya bayu ina sa ran zan takaita bayanai na sai mu tattauna akan wasu abubuwa da mutane ke tsammani san annabi ne kuma bai zama san annabin ba abu ne sananne cewa wato Allah ta'ala yayin da ya aiko mana annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala da aiko shi ya sauka man da lutufinsa ne da rahamarsa shi kansa aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata alama ce ta rahmar ubangiji Allah ta'ala yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aiko manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki daya shi kansa wannan rahama ce ga wata talikai baki daya da ta hanyar aiko shi ne Allah ta'ala ya cika mana addini ta hanyar aiko shi ne ya wato cika mana ni'imansa ta hanyar aiko shi ne kuma wato ya ya cika shi annabta da ya alƙawarin cewa lutu lutu zai rika aikowa don ya ba banu adama wato shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato alfurqan shine wato mai raba gaddama tsakanin gaskiya da ƙarya shi ke raba gaddama tsakanin mumini nagartacce da kuma wanda yake hajiri ko kafiri wanda yake ya saba ma dokan da Allah ta'ala ya ya sa a ban kasa manzo Allah aiko shi shine ya zama daga kansa ubangiji ba zai kara aiko duk wani annabi ba kuma daga kansa ya zo ya zama da duk wanda ya ji labarinsa duk wanda ya ji abin da maza Allah aka aiko shi da shi amma ya kiri da mazuru ya ki ya ki wato saurara abinda manzo Allah ya ce masa to ba shi da rabo a wajen Allah ta'ala kamar da ya tabbata a cikin as-sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wanda zai ji labari na a wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasare ne sannan ki imani da ni illa da khalan nar to kuma lam yu'min bi illa da khalan nar to kaga wanda yake zama wannan shine sha'anin sa wannan shine martaban da ubangiji ya bashi ya zama wajibi ga dukkan wato musulmai su girmama shi dole su girmama shi dole su so shi dole zama sa da ladabi tare da shi kamar yadda wannan duk wanda ya bi tarihin sahabbai haka zai ga yadda suke mu'amalantan manzo sallallahu alaihi wa sallama manzala ka ga yadda sahabbai suke mu'amalantan manzo Allah shi su kansu zaka samu ba sa daga masa murya ba sa wato ya lokacin da yake magana ko lokacin da yake nan ya kinanta a waje su gabata shi da hukunci kuma lokacin da ya zama baya nan wato kololi wanda suke kai doka zuwa gare shi shine wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Allah ta'ala a wannan aya yana faɗan cewa hatta mu daga ma manzon Allah murya wannan haramun ne kuma sahabbai da yake wato yan halal ne su sun alkinta wannan a aikace ba mu sake ji wani sahabi yana ɗagawa ma manzan Allah murya ɗagawa ta raini ba sahabbai ya zama wato abin da suke alkintawa a rayuwarsu har bayan ba shi shine su yi aiki da sunnan da ya bar musu duk yayin da ɗaya daga cikin su ya jahilci sunna to sai ya juya wajen ɗan uwansa ya ce menene sunnan manzan Allah ta wakana haka Abubakar yake yi haka Umar yake yi haka Uthman yake yi haka Ali yake yi haka duk sauran sahabbai suke yi sun riga sun tabbatar cewa san ma'aiki to da ta hanyar shi ne za a samu san Allah ta'ala biyayya ga ma'aiki ta hanyar shi za a samu san Allah ta'ala alkinta sunnansa ta nan ne za a samu rabauta Allah ta'ala yana cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace musu idan kuna san Allah ta'ala kuna san Allah ta'ala to Allah ta'ala sai ya bada ma'auni bai ce in kuna san Allah ku ji Allah zai so ku ba da a ku zo ku bi wannan annabi da na aiko ku zo ku bi ni Allah ta'ala zai so ku zai kuma gafarta muku zunuban ku saboda haka Allah ta'ala sai ya wajabta dole sai an so manzon Allah akan duk wani mahaluki da ka taba sani a kan kasa dole a so shi dole a bibita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan sauran halittu duk da kamar yadda muka sha faɗa soyayya da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bibiyar soyayya tana cikewa ne zuwa ga soyayya da ake ma Allah ta'ala ba wai soyayyar Allah ne daban kuma soyayyar manzo Allah daban ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna son shi soyayyar da muke soyayya ce ta addini soyayya saboda ubangiji ya aiko shi saboda hanyarsa ne muka samu shiriya saboda shi ne ya kawo mana wato zai sada mu da aljanna zai sada mu da samun yardan ubangiji ranar gobe kiyama wa ridwanu min Allah akbar inda Allah ta'ala to ta hanyar manzo Allah ne ake samun wannan ridwan saboda haka a wanda mumini mumini suke suke jin cewa ba wanda suke so kololuwa soyayya su shine Allah ta'ala wallazina amanu ashaddu hubban lillah to bayan Allah ta'ala a cikin mahalukai to ba wanda zaka so shi soyayya ta bai daya wanda zaka so shi fiye da yanda kake son komai fiye da yanda kake son kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ya zama shi da shine ake samun gardin imani a hadithin Anas ibn Malik daga cikin as-sahihaini mazala yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in imani ɗayan ku ba zai cika ba har sai na zama ni ne nafi soyuwa a gare shi akan ɗansa akan mahaifinsa ko mahaifiyarsa akan sauran jama'a baki daya haka ya gaya ma Umar dan Khattab Umar dan Khattab da yayi magana cewa ina son ka manzo Allah kamar yadda nake son kaina sai wato manzo Allah ya ce masa a'a da saura sai ce wallahi a yanzu ko ni ina jin ina son ka fiye da yadda nake son kaina sai ce al'ana ya umar yace a yanzu kenan a yanzu wato imanin naka yace kai yadda ake bukata saboda haka san manzon Allah wannan dole ne to shi wannan soyayya da zamu ta faɗa mu cewa muna san manzon Allah kowa zai iya faɗa kamar yadda kuka sani shi ma kamar soyayya ne da ake ma Allah ta'ala soyayya Allah ta'ala ya kowa da da'awa yanzu mu musulmi muna da'awa muna son Allah kirista suna da'awa suna son Allah yahudawa suna da awon suna son Allah amma wannan soyayyar da suke ma Allah soyayya ta gaskiya soyayya ta gaskiya shine abi abin da ubangiji yake so sau da kafa ni na yi barna bane to shi ma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai soyayya ta da'awa ba kawai mutum ya ce kawai an yi waka wata bege jarraba ta kama shi ya faɗi ya suma ya tima ya tashi wannan ba shine wato alama na san manzon Allah na hakikani ba wannan soyayya ce ta dabi'a kake yi mutukar ba mu samu mun ga kana bin manzon Allah sau da kafa ba soyayya da ake manzon Allah kamar da na faɗa ai saboda alaƙar shi da ubangiji ne saboda ubangiji ya aiko shi saboda shi annabin Allah ne sadaka to soyayya ce ta addini ba soyayya ce ta dabi'a ba soyayya ta dabi'a wannan zaka samu ai yan uwansa suna son sa Abu Talib yana son sa har waka yake masa yana cewa laula al-malabatu aw hizari masabbatin la ra'aitani samhan lidaka mubina yana cewa idan ba dan kar a aibata ni ba kar a kaza kar a kaza da an ga an kauda nan addinin dan nawa yana cewa sun san dan ba makareci bane ba kuma ba a jingina mashi maganganun banza amma soyayyar da yake mashi soyayya ne ta ɗabi'a na ɗa da uba shi kuma ubangiji a nan ne ya kawo jarabawa sai dai ka so manzon Allah soyayya ta addini to ita soyayya ta addini malamai da yawa sun yi maganar alamomin soyayya ta addini soyayya ta addini daga cikin manyan alamomi da ake gane cewa mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a addinance shine wato ya dace da manzon Allah a kudurce da magance da aikace ya dace da shi a kudurce a aikace da magance kudurin ka ya zama irin kudurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah ya koyar haka zaka yi duk abin da ya zo mutukar ba wato mutukar manzon Allah ne ya faɗa ko ya ci karo da san zuciyarka kamar shi yanzu ka ga lalle kana son manzon Allah sai kuma a magance za ka samu da saboda tsabagen soyayya maganganun ka ma yana nema ya zama irin maganganun manzo Allah wata irin da wani ma bai san manzo Allah ba sai ya ce magana da kake ba duk magana manzo Allah kake yi saboda tsabagen soyayya daga cikin magabata akwai da za ku ga ana cewa in suka magana kai ka kai tsammanin manzo Allah ne faɗa kamar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud saboda tsabagen soyayya da yake manzo Allah da kuma yadda yake bibiyan sunnar sau da kafa in ya dauko maka wata magana za ka tsammanin hadisi ne a cikin tabi'ai akwai Hasan al-Basri to da dama wani lokaci aka samu raunana da suke halattowa wato majalisinsa sai ya zo da wata magana mai hikima saboda da ya sabo da maganar manzo Allah cikin zamanin maganar maganar manzo Allah ce sai a ce ai ma ya ce manzo Allah ce manzo Allah ne faɗa amma maganar sa ce saboda haka to wannan dole a same ka a magance ina ka ga fito manzo Allah ina za ka manzo Allah sannan kuma dole a same ka a aikace yanayin ɗabi'anka da yanayin sa kayanka da yanayin hai'anka kamar ceceniyanka na manzan Allah ake gani saboda haka kaga ba za a samu mutum a to yana ƙoƙarin yi ma sunnan manzan Allah tarnaki ba ko tirjiya ba za a samu yana yin wasu shiga ko a yanayin tufansa saɓani da matsala ya koyar ba in an tambaye shi kuma shikenan babu ruwan shi da maganar sunan matsala iya kawai da awa yake yi ko a bege ko a waka to wanda ba hanya ce da wato ake son manzan Allah na gaskiya ba ba soyayya ce ta gaskiya ba a daga cikin malamai da suka yi magana kan wannan wato gishiki babba da ke nuna alamar san manzon Allah akwai alƙalin mu alƙadi iyab alƙadi iyab kowa ya san shi a wannan ƙasa kowa baya tuhumar sa akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal wannan littafin sa ashifa wanda ya shahara da ashifa a wannan ƙasa littafi ne wanda yake ba mu da wani littafi da ya shahara a zukatanmu gami da manzon Allah irinsa ba wai shi kan littafi da aka yi ba akwai dalailin nubuwa na al-bai'aqi akwai wato littafi na shama'ilul al-muhammadiyya na at-tirmidhi akwai sai littafai da aka rubuta wadakila ma su din sun ma fi shi wato tunda sun fi shi ka ilimi nasu ya fi kyau to amma ubangiji ya ya karɓi wannan ashafa na al-qadiyya to al-qadiyya yana yin magana akan wato alamomi da ke nuna san manzon Allah sai ki cewa ilam ka sani ya kai mai karatu anna man ahabba shay'an duk wanda ya da'awan cewa yana son wani abu akarahu to zai zama yana fifita shi wa akara muwafaqatahu kuma zaka samu ya fifita dace masa a dukkan abin da yake yi a magance ko aikace ko kudurce wa illa an baka balam yakun sadiqan fi hubbihi ba zai zama yayi gaskiya a da'awarsa na soyayya ba wa kana mudda'iyan a wannan hali zaka same shi kuma da'awa kawai yake yi fasadiqu fi hubbi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mai gaskiya wajen mai da'awan cewa yana son manzon Allah man tazharu alamatu zalika alai shine wanda alama na bin manzon Allah saboda kafa take ake gani alaman sa a jikinsa a maganganunsa a kudurinsa wa awwaluha farkon kuma alamar san manzo Allah shine al-iqtira'u bihi koyi da shi wasu imanu sunnatihi kuma ai mutum ya alkinta sunnansa wattiba'u aqwalihi wa fa'ali kuma ya rika bin maganganunsa da kuma aikace aikacensa a ba tare da duk wani a kokarin san kai ba ko wani muhabati ko wani mujamala ko wani abu saboda Allah kowa ne kuka sani cewa wasu wasu gungun mutane ko a wannan kasar ko a wajen wannan kasar wanda zaka same su abin da alƙafi iya zai faɗa kusan shine abin da suke kafafa da shi yayin da suke ake magana addini zaka sama ahli sunna a wannan kasa kuma duk inda ka same zaka zaka same su ba da awa ce ta maka ba koyi da shi kamar da alƙafi iya zai faɗa bibiyan sunnoninsa yin aiki da sunnansa saboda haka zaka same suna ɗin gilaunansu suna barin gemu suna sa kaya irin nashi suna daukan aswaki har wani abin da bazala yayi ne mana al'ada wa ahlus sunna suna kokarin su nema yaddan ubangiji ta hanyar neman da kamance ne kamance shi da wannan abu to haka wannan yana nuna maka cewa wato bambancin abin yake amma da'awa na soyayya da'awa kawai mutum ya ta da'awa a takaitu akan waka ko a takaitu akan wasu sharholiya ko wasu bukukuwa wannan baya cikin alamomi na hakikani da ake gane san annabi kamar da na faɗa san annabi yana daga cikin jinsin san Allah ta'ala ne Allah ta'ala kowa mana da yana san sa saboda ka babban sha'ani ba shine kace kana san Allah ba babban sha'ani Allah yana san ka babban sha'ani ba kai kace kana san manzon Allah babban sha'ani shine manzon Allah ya yarda da soyayya da kake masa walaysa sha'ani kullu kullu sha'ani an tuhibba walakin sha'ani kullu sha'ani an tuhibba inji malamai babban sha'ani shine kai a soka kai a ce an yadda abin da kake yi ba za a ce ya da wannan sunna da kake da kuke aikatawa sunna ta ce ka daidai da duk rayuwa na ahli sunna a wannan kasa in kun lura da za ka ga wato baya iya gaba baya iya baya baya iya wato dan baya iya hagu sai ne ya tambaye ka menene manzon Allah ya ce wannan shine soyayya ba yanda za a yi wanda yake ya tsani manzon Allah kamar yadda wasu ke da hawa sai an sa sun tsani manzon Allah wai kuma duka same su kuma da kayi magana kace kitabu da sunna kitabu da sunna sunna sunna sunna sunna shi har yaran ma ahli sunna ake kire shi to tsabar makalkare ma sunna baya wato Allah baya gabatar da maganar wani kowaye shi akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sunna ce athariya salafiyya sunna ce da aka sabo ta tun daga manyan sahabbai Uthman ibn Ali bin Abi Talib yayi ma Uthman inkari akan wato cewa da ya a dinga ifradi Uthman da Abubakar da Umar sun a lokacin lokacin da suka rika cewa ya kamata maka a koma kawai zuwa ya tada ifradi kawai a bar kirari a bar tamattu'i su abin da suka faɗa haka saboda kada ya zama an bar an bar an bar akin Ka'aba babu babu mutane kuma a lokacin ai musulmai tsarami ne basu yawa haka sosai ba ba irin yanzu zaka ce Ka'aba ba ta wato tsiraituwa daga masallata ba wani kana iya samun wani lokaci masu mutum ce sai lokacin aikin hajji kawai zo daga wani lokaci kuma an watsi sai suka ce a a dai zauna a zo a sami a sami imaratul masjidil haram a sami raya wannan masallacin to sai suka ce a yi dinga yin ifradi suna wato encourage suna wato karfafawa amma daga cikin sahabbai suka ce fa fawu sai da ba irin sa Ali bin Abi Talib sai daga cikin wanda suka tashi suka ce a tashi a je a yi tamattu'i ko tsirani ko tamattu'i da a tashi a yi yace ma kuntu li ad'a qawla rasulillahi li qawli ahad min an-nas yace ba ba zan bar magana banza Allah ba saboda maganar wani wannan ita ce soyayya haka zaka samu in ka ga wajen Abubakar haka in ka je wajen Umar haka in ka je wajen Uthman haka in ka je wajen Ali Abdullahi dan Mas'ud sauran sahabbai Ibn Abbas da sauransu kowa ana gane soyayya da yake manzo Allah da wajen mishiyayya ba wajen wai ka ta wajen an ce kawai saboda tsaba da san manzo Allah wani ya ce yanzu ya ci yau zai wani biki ba za ka taɓa samu a wani sahabbai ba amma za ka ji an ce yana baka labari da in ka shiga tarjamansa za ka ji an ce yana yin salloli za ka ji an ce yana bi aiki da sunnansa za ka ji an ce idan ya zo ya ana yin bid'a wato hankalinsa na tashi yana cewa ba isa a dinga yin bid'a ba so kaga wannan ita ce alama na musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in dai har lamarin da shine kamar yadda na faɗa cewa alamar san manzon Allah shine wato a yi mishi biyayya wanda wannan lazimar biyayya kuma dole a samu soyayya ba zai rika cewa kana bin wanda baka so ba ita shi wato bin wanda bin wani mahaluki wanda yana wajen ta maka soyayya dole to in ya zama wannan shine halin musulmai na gari shine su aiki da sunnan manzon Allah to hakika ya zama wajibi a kaina da kanka da kanku da kan kowa wato mu nusashe da juna mu faɗakar da juna akan wasu abubuwa da suke sune hakika na san manzon Allah din kuma mu faɗakar da juna akan wasu abubuwa da wasu ta iya kawowa su ai tsammanin san manzon Allah ne ba san manzon Allah ba wanda kuma ga wanda ya ce zai yi wannan za ka samu ba ba yana neman rigima ne ko takala ba shi addinin musulunci dole a rima juna nasiha addinin nasiha in ji mazan Allah dole a yi majuna nasiha idan ya zama an bar fage ko farfajiya ga maballata suna yaɗa bannansu ko kuma saboda ba kwa san a rigima kuka yi wato kuka rima wajen kuka yi gum to wannan kaga shi kenan sai gaskiyar ta riga ta lalace ba a ganta ba ta nutse zama ƙaryar kawai ake gani kawaye gari ga baki ne kaga sunnan ta zama bid'a bid'a ta zama sunna saboda haka wannan muna sauke nauyi ne a kamar yadda nace ni ma ko da ba a fadakar da ni ba to da ya kamata in wannan tunanin saboda haka ni ma na ji dadi Allah ta'ala ya sa da wanda suka ce ai wannan karatu da kuma ni dukkan mu wanda muka halarta da ma wanda bai halarta ba amma zuciyar shi tare da mu Allah ta'ala ya sa duka mu tarayya a lada amma dole sai an faɗi wato ilimi yanda yake Allah ta'ala ya ce wala tabayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu wallahi ina ga ma ahli kitabi ku bayyana wa mutane wannan addini kar ku koye shi saboda haka dole a bayyana wa mutane addini ko da ba sa so dole a nuna musu hanyar aljanna ko ba sa so saboda wanda zai halaka ya halaka akan tabbas wanda kuma wato zai zama ya shirya shirya akan tabbas a kafin mu ci gaba da magana ba zai yi mu ci gaba da magana ba sai mu yi magana akan sunna kun ga duka yanzu ai alqazi ya zai na magana sunna ce cewa ai aiki da sunna alki da sunna ai aiki da sunna ai kankamo da sunna sunna akwai maganganu kan ta'arifat ɗinta wannan duka ba za mu tsaya babu ba saboda yanayin lokaci amma dai a takaice sunna din aka ce sunnan manzon Allah a dai nan yayin da muke muqabalatan bid'a shine wato dukkan wasu maganganun sa da wasu wato maganganun sa da aikace aikacen sa da kuma abin da aka yi a gaban sa yace babu laifi a je a tayi sa albarka wannan anan da ake samun sunna ana ake samun sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kuma ya saba ma wannan to manzon ya kira ta da bid'a ya kira ta da bid'a kai yanzu wannan ta yayi maka yadda ya kira ta ko bai maka ba yanzu ba shawaran ka ake ake nema ba manzon Allah shine ash-shari' shi ke kawo shari'a a ta hanyar sa ne muke sanin shari'a da manzon Allah da Allah ta'ala shar'anta mana shi a cikin hadisi ya tabbata a wajen sa ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu a wannan lamari namu wanda babu shi a ciki wannan addinin namu to an mayar masa kayansa ba a karba ba a to kaga anan muka maganar sunna shine maganganun sa shine kaza shine kaza shine kaza wani abin ne kana iya cewa shari'ar sa duk shari'a mazala har qur'ani in ka hada ko dai abin da mazala ya zo ya isan mana da bakinsa ya ce Allah ta'ala ne ya masa wa'ayi na Qur'ani ya ce ya gaya mana ko kuma abin da ya yi dan ya bayanin Qur'ani bayanin Qur'ani kuma shi ma wannan tare yake da Qur'ani ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a wa anzala ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ta'ala ana sai ya faɗi ya sauka mishi da ambato sannan kuma ya sauka mishi da kuma bayaninsa saboda kai masa bayani kai bayanin abin da aka saukar musu wato akwai bayanin da yake manzon Allah shi yake yi akwai kuma magana shi Qur'ani to da kuma gauda biyun su ne a cikin hada wasu zama musulunci ba da suke zama shari'a a idan ka kula da wato yanayin shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya riga ya toshe duk wata kafa da za a samu wato rabauta ya toshe wannan kafan sai yayin da mutum ya bi sau da kafa yana yi barna bari da abin da manzon Allah ya zo da shi akwai hadisi da ya shahara a wannan babin za ku ga da yawa malamai suna kawo shi hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi dayan imani dayan ku ba zai cika ba har sai san zuciyarsa ya zama yana bin abin da nazo da shi wannan hadisi imamu ibn abi asim a cikin as-sunnah da abul fath al-maqdisi a cikin al-hujja da imamu qabarani sauran malamai su fita da wannan hadisi a cikin hadisin sanadin sa akwai Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai yana da rauni shi yasa wasu daga cikin malamai da suka hasala shi irin su An-Nawawi to ba su dace ba to sai dai malamai suke cewa shi ba a wannan hadisin tana nan ayoyi da yawa da kuma hadisai da yawa daga cikin ayoyi kawai guda ɗaya in dauka ba dan su kenan ba Allah ta'ala shi da kansa ya nuna cewa duk wanda ya bi manzon Allah ya bi shi saboda kafa yana yi bar labari to shi ne mumini ubangiji haka ya faɗa ya rantsa ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haratan mimma qadaita wa yusallimu taslima yace na rantse da ubangiji ka ubangiji akwai wanda yake mishi bashi rantsuwa ya rantse saboda haka za a saba fa ya san za a saba ni fa ya san wasu maza da zai kawo abinci su ba ce ba su ba ko a ce maza Allah ba haka yace bai ce su ce a mu maza Allah ko baya so sai ni kaza ko wani wanda ce maka su hurba da shedani yace maza Allah ya ce kar abun shi kaza yace ai ko yanzu ya taso yace baya san mu mishi kaza sai mun yi saboda ai soyayya ce wannan ai magana ce ta in ai magana ko sai magana ce ta a shi kai to to kuma shi bege dan Allah hauka ne shi ma kashi ba za ka karka cewa ko ya taso ya ce karka yi sai kai ya karka ya hana ka mazala ana yana cewa na rantse da ubangijinka ba za su imani ba har sai sun mai da kai kai ki hukunci akan abin da yawa ka tsakanin su sannan kuma hukuncin naka ma imanin nasu ba zai cika ba ba zai zama ya daidai ba sai sun ji ba su kai ba akan hukuncin da Allah ta'ala ya saukar haka wannan kai tsaye ba ka bukatar wani bayani an riga an nuna maka wato cewa addinin musulunci yana wato haɗe yake addinin musulunci haɗe yake da haɗe yake wato da bin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da yi mashi biyayya a mu sake kallon mu sake kallon shari'a na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita shari'ar ma'aiki wai da me take tabbata ne da ake sanin cewa kaza shari'a ne saboda idan ka san mecece shari'a to kuma ka zai maka sauki ka fahimci mecece bid'a da mecece idan ta saba dan shari'a dan take sunna dama yasa wasu daga cikin malamai za su magana sunna musamman a kira cikin ta shari'a akwai al-Imam al-Ajurri ya da kitabu shari'a ai yana magana sunna ce da haka wannan wato fage na wato aqida ana kinta sunna ana kinta aqida ana kinta al-i'tiqad ana kinta tauhidi wanda kowanne ka kira wannan yayi a saboda haka maganar kan shari'a da kuma da menene bid'a take tabbata mutane da yawa sun shiga wannan maganganu wasu sun yi magana da wato da gaskiya wasu kuma sun yi magana da barna da san zuciya wasu kuma sun yi magana da kuskure tunda ba kowa ne ba asumi ba duk ilimin ka to shi kuma daidai kamar yadda Sheikh Usman Fodi yake faɗa ta shi daidai kamar ajiya ne da ubangiji ya kasa za amru zai haka zai zai haka amma Allah sai ya datar da amru ya samu shi kuma zai bai samu ba to shi daidai haka yake duk ga wajen ka ilimi sai ka samu abu ya kubuce maka a to ita shari'a za ka iya kasa ta zuwa kashi biyu shari'a din da wani zama magana shari'a ce maki daya shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya kasa ta kashi biyu shari'a tanqasimu ila qismaini wa imma imma khabaru wa ilm wa imma amalun wa imtithalu wa imma ilmun wa khabarun afwan الشريعة إما علم وخبر وإما عمل وامتثال shari'a ko dai wato labari ne da wani abu aka sanar shi ka kai ka san shi ko kuma shari'a aiki ne da kokarin misalta abin da aka ce wannan doka ce da haka ake yi bari mu bayani sosai magana mu na farko da muka ce shari'a ko dai wato labari ne da abin da aka sanar shi ka kai ka sani wannan muna maganar al-masail ilmiya al-khabariyya wasu abubuwa da labari aka baka baka da dama hankalinka ya je ya iya kaiwa zo ya riske wannan abu to shari'a ce Allah ta'ala ya zo ya gaya maka wane ne shi samu ubangijin shi kansa wannan kaga wannan ana kiran al-masail ilmiya al-khabariyya al-imaniyya aqida kenan wasu abubuwa da labari shiga shiga imani nan guda shida imani shiga shiga imani guda shida samuwar ubangiji tabbatar ma ubangiji sunayensa tabbatar ma ubangiji sifofinsa tabbatar da kiyama kiyama ai labari aka aka baka ana bukatar kai aiki ne abinda ake so shine kawai ka ce ka kaji ka kudurce ka yi imani da shi tabbatar da kiyama tabbatar da azaban kabari tabbatar da wuta tabbatar da aljanna tabbatar da samuwar mala'iku ka taba ganin mala'ika ne sai dai a wani a wata shiga kamar da su sauran wato hadithu jibril sahabbai sun ga manzon Allah sun ga mala'ika jibril a wata kamata dan adam amma mala'iku Allah ta'ala ne ya gaya mana hankalin ba zai iya suranta cewa ko wani mala'ika ba to wannan ana kiran shi shari'a ta bangaren ilimi da labari wato ka dogara kai kai yanzu ka dogara da labarin da mai sama ya gaya maka wannan shine shari'a ta bangaren wato labari da ilimi to wannan rabon mumini da irin wannan shari'a wannan kasanta shari'a shine kawai at-taslim wal qabul kawai ya sallama yi imani ba a bukatar tattauna ba a bukatar ya shiga ciki da ra'ayinsa saboda magana akan ubangiji ba tare da ubangiji ya shi ya ga maka kaza din ba wannan ya shigo cikin abin da malamai kira alqawlu ala allahi bila ilm kana yin magana akan Allah ta'ala ba tare da ilimi ba saboda haka anan babu sabani wajen malamai akan cewa duk wanda ya saba ma wato ahlus sunna ko duk wanda ya saba ma sunnan manzon Allah a masail ilmiya to ne dan bid'a ne abance inda ake samun bid'a ne yanzu mun fara magana kan inda ake samun bid'a bangaren al-masail ilmiya khabariya shi kawai shine ka zo ka fara da wata maqala ihdathul maqalat ka kawo wasu sabon maganganu wasu sabon aqidu da ba san su ba a kudurce ka ce a kudurce ka kudurce kuma wannan Allah ta'ala zai so mutane to wannan bid'a ce kamar khawarij su ce duk wanda ya zunubi kawai shi kenan kawai imanin sa ya saraya kamar shi'a kamar mu'tazila kamar su kamar su kamar su suna da yawa saboda duk wanda ya kirkiro bid'a nan a babi na al-naqalat babi na aqida to wannan ya kawo bid'a kuma shi din ya karanta kira shi dan mubtadi dan bid'a to kuma sai kuma shari'a shari'a to amalin wa mutan shari'a wanda yake ita shari'a ce ta aiki da wato kokarin musulta abinda Allah ta'ala ya saka mana doka a aikace ake a ga ka aikata wannan yake al-masail al-amaliyya to wannan malamai lokacin da suka istiqra'i istiqra'i shine wato aka je aka falfale shari'a baki daya wai da menene ubangiji yake bautar da mu a aikace su ga cewa ubangiji yana yana bautar da mu da abubuwa guda shida babu na bakwai abubuwa guda shida Allah ta'ala yana hoto da mu da zamani Allah ya hoto da mu da zamani cewa ibada sai an zo lokaci kaza ne za a yi ta duk inda kaga wani yaro ya fara ce maka sai an kawo zamani lokaci kaza in yayi za a yi wata ibada a fara da ita to yana kawo bid'a saboda shari'a ta manzon Allah ita ce take kawo doka da zamani magariba ba sai da muka ja lokaci ta yi ba isha ba sai lokaci yayi ba ramadan ba sai lokaci yayi ba to kaga zamani kenan wannan ai ma ka bukatar bincike abu ne sananne wanda ya ce ma bai da wannan ba to kaga inna ma huwa yunkiru al ma'lum fi din bil darura to banda wannan kuma sai kuma makan waje shari'a in ka lura daga cikin hanyar da suke ubangiji ke bautar da mu a aikace mu yi shi a aikace a gani shi da abotar da mu da waje mazala wato Allah ta'ala ya shar'anta mana cewa sai mun je wato harami zamu yi aikin haji kai ba Allah ta maka ka zo ka je ka hau dutsen a a goran dutse dalar da goran dutse ka ce wai zaka wata bauta a wurin ba duk wanda ya faɗa wannan yake cewa mutum in an hau kamar an hau me to kama kamata a kama shi a bar shi dukan tsiya sai a kulle shi a neme shi sai ya tuba a neme dan ba a barin wato mutane su dinga wasa da addini haka ba a barin ana izgilanci da addini haka ba dole masu masu hukunci da masu tsingiya a hannunsu wanda ya ce ba zai yi addini ba kuma zai dinga shiga yana fandara addini to a kama shi a zane shi a kama shi kuma a hana shi eh wannan shine hanya kawai da ake zaman lafiya mutane ba dungurungun ba su in ka ce wai sai ka zaka bishi wai kalu salama salama to ai ba za a ba za a yi wannan ba ba za a zauna lafiya ba wani dole sai tsingiya sai kuma jinsi daga cikin jinsi shine wato in kun lura akwai wani abu da ga ubangiji ya mutar da mu ya ce an wannan gaban to ga da irin abin da zaka hoton da shi ka duba ka ga irin kayan da zaka sa a aikin haji sai da aka baka jinsin kayan ka duba ka ga lokacin da ta yi sai da aka ce maka ka je ka yanka dabbobin ni'ima kar ka je ka yanka zujumuna kudi girman sa kaga da jinsi kenan banda wannan kuma sai wato da sababi sababi shine wato a ce ke mace in kin ga alaman haila to wannan dalili ne na cewa zaki kame daga sallah da azumi in kin ga in kun ga wato ra ta yi zawali alama ce da za ku zo ku zo ku yi sallar al'ada in kun ga kaza kaza alama ce da za ku yi sallar asuba da sauransu to kaga wannan shi ma da sabab sai kuma da alkaifiya a baka wata ibada ga yanda za ka yi ta wanda a hankalce ba za ka iya gane ya za ka yi ba amma sai da an gaya maka kamar a ce maka sallah ga yadda zaka yi raka'a hudu kuma raka'a hudun ma baka isa ka gabatar da sujjada akan rukui ba dole sai kayan kabbaran araba a farko ka tsayi tsayi wanda zaka yi karatu sannan kuma ka tafi rukui ka tafi sujjada sannan kuma kai kai tahiya sai kai wannan idan ka gabatar daya akan daya to abin da yayi ba Allah ba zai karba ba to ubangiji ne ya fito da mu da kaifiya ya zabi abin sallu kama ra'aytu muni usalli kaga ba ra'ayin ka ba ba ra'ayi na ba ra'ayi manzo Allah shi kawo shi ne share khudu anni manasikakum haji sai da ya fada ko da ikrani ko tamattu'i ko ifradi to waɗannan abubuwa guda na shida shine al-qadar wal adad shi kan shi hoton da zamu yi za ka ubangiji sai babu adadi raka'a hudu raka'a uku raka'a biyu azumi na wata daya adadi to kaga waɗannan bari in tuna mana kaga na farko nace maka zamani zamani na biyu nace waje digiri na uku nace maka jinsin abu shine kamar jinsi na dabbobin nima a lokacin layya na hudu nace sababi na biyar nace kaifiya sumfurin yadda za a aikin na shida nace kuma alqadar wal adad shine wato adadi in ka lura yanzu wani ya tunani ya gani akwai wani abin da shari'ar manzon Allah ce a aikace wata fita daga wannan abubuwan guda shida sai dai abin da yake matsala ce na farko na farkon nan shi ne bangarorin imani shi ka gada ma ba a bukatar ma ka kai aiki abin da ake bukatar kanka kudurce ka ce ka same na wa ba'ala amma waɗannan da ake bukatar kai aiki waɗannan abubuwa guda shida babu wata shari'a da ta fitar daga wannan to shi kuma yanda shari'a yake duk wanda ya zo da wani abu wanda ya zama ya saba ma waɗannan abubuwan guda shida wato saba da ake magana shi ma sai ya zo mazalla ya ce ga adadi shi ma ya kawo nasu adadin mazalla ya ce ga bigire shi ma ya kawo nashi bigira kamar ma zuwa sangal din nan ko mazalla ya ce ga ga ga sababi shi ma ce ga nashi sababin mazalla ya ce ga kaza ga kaifiya shi ma ce da wata sallah nan wata wata wata iri dai haka ba wanda mazalla ya koyar ba ga salati babu ba irin wanda mazalla ya koyar ba bai kuma ce ya har ma ya ce wannan salati ya fara mazalla falala kuma yake cewa ma lalle wata ce za ta fi kawo maka wato nasara wanda wanda ya wannan yayi bid'a saboda bai dace da shari'a kan waɗannan abubuwan ba kaga waɗannan da musu da shari'a guda biyu na ko to kuma shine ubangiji can ya haɗe maka su ya kira su da shari'a tace am lahum shuraka shara'u lakum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah suna da wasu ababen tarayya ne wanda suke kafa mu shari'a a ran ƙasa wanda Allah bai izini ba a wannan aya a takaice wato akwai abin da ya kamata ka gane na farko akwai abin da ba Allah ta'ala ya faɗa yi magana shar'u lahu min ad-din shar'u wato a shari'a bid'a dole a samu shi wanda yake bid'a a samu shari'a ke doka ke kawo shi shine ce a shari'a sanan Allah ta'ala yake cewa min ad-din a addini kaga ya kore maka bid'a ka a rayuwa magana a cewa kawo bid'a a rayuwa yanda muke kaza wani hada wani hada Qur'ani wala za mu zo mu magana su in lokaci ya bayu amma ina ɗan sauri saboda wannan ba shine asalin inda muke son a dire ba a sai kuma Allah ta'ala kuma yace ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai umu izini ba wato ashe kaga duk abin da zaka kirkiro su da sunan doka da sunan shari'a to sai da izini to dan Allah izinin nan kai da kai ne muke zuwa wajen ubangiji babu izinin nan ko kuwa ta hanyar annabawa Allah ta'ala ya riga ya toshe duk wani hanyar da ake samun izinin sa sai ta hanyar annabawa Allah ta'ala kuma da ba bai alƙawarin ma wani dan adam cewa zai zo ya rika mishi magana kai tsaye ba abin da ya alƙawari shine imayatin nakum min yahudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa yace in dai shari'a ta zo muku daga waje na wato daga wajensa wato daga ta hanyar aiko annabawa ta hanyar nan ne kawai ake samu ake samun shari'a saboda haka wani ya zo ya ce kawai ya tawaro kankan ba ya ce kaza bai kyau ne ko ya kalla wasu abubuwa ya ce kaza babu kyau a shari'ar annabawa dai yanzu wannan ya zo da son zuciya ne ya zo da wato abin da ya kamata a bar masa kayansa kuma manzon Allah ya riga ya faɗa cewa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun da haka duk wanda ya kirkiro wata shari'a a aqida ya kirkiro wata shari'a a aiki wanda ba bai da asali daga izinin ubangiji to wannan abin da yayi za a bar masa kayansa maza Allah ya riga ya cewa da ya kullu bil ashin balala kusan ya tukude maka duk wani nau'i na bid'a maganan ka ce a dai ashin manzon Allah dai ba inda aka ce akwai wata bid'a kyakkyawa yadda wasu ne ke magana cewa akwai bid'a kyakkyawa wanda ba ma inkari ba ma cewa ba a samu sunan sun malamai da suka faɗa haka ba amma maganar malamai ana mata ana ma maganar su hujja ne a ji a nemo meye hujjar su dan abi in an ga ba abu hujja sai a bar musu kayan su ba a hujja da maganar malamai kai tsaye كلام العلماء لا يحتج لها ولا يحتج بها جمع لبي ana yin hujja ne ana samun wasu hujja ne ba ana hujja ne da su ba duk girman malami kai in ce maka abubakar kaga dai shine aka ce alaikum bisatu wa sadr khulafa'ir rashidin da umar mazala ya ce iqtadaw bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ya faɗa ce abi su to amma ko su sahabbai ba su fahimci wannan umarni da mazala ya musu yana maganar su kawo wata sabuwar doka da ta wa doka maza Allah ba ba haka su fahimta ba ana gaya maka cewa waɗannan su sunnan Abubakar da Umar tabaiya suke ma sunna ta Allah ta'ala da manzansa to menene wato gaskiyan masu cewa akwai bid'a kyakkyawa a addinin musulunci kamar da muka faɗa wasu daga cikin malamai sun yi da'awa har wallafa wallafa da tafai an yi a zamanin nan da kuma gabanin wannan zamani kusan da can ba a san a wajen magabata ba a san wani wanda ya taɓa cewa akwai bid'a kyakkyawa ba amma dai daga baya an samu ga wasu sun yi wannan faltafai akan haka daga cikin littattafai da wani mutum zai wato tsayo a kansa akwai littafi na wani mutum da kasar Indonesia da nan al Indonesia ya rubuta al bid'atul hasana inda shafiyatul ibadat wai har ya rika jin cewa wai masu cewa akwai bid'a kyakkyawa da da kuma bid'a mummuna wai wannan wani sabani su sabani lafzi wai kawai sabani ne wai a wato babu mai da hakika ne ya lafi mai da hakika ne bayan maza da wai hadisi ya ya faɗi zargi akan masu bid'a an ce sauran magabata suna kaurace ma yan bid'a ana cewa ma daga cikin sharɗan karɓar hadisi shi ne akwai masu bid'a an ƙarya ba karɓar hadisansu ka ce kuma sabanin sabani ne wanda yake kawai na na lafazi amma wani abin da ya ne saka wannan magana ce tashi da ya faɗa wanda ba daidai ne ba akwai banda shi akwai wato albid'atu isqanu san'a fi tahqiqi ma'na albid'a na al-ghubari Abdullahi Siddiq al-Ghumari shi ma duka sun yi magana akan cewa akwai bid'a kyakkyawa musamman a furu'a shi wanda yake faɗa wacce musamman a furu'a wai fiqhu akwai bid'a za a samu bid'a shi ya bayu shi ma a sheikh Uthman bin Fodi shi ma ihya suna kamar bid'a ya tabbatar da cewa akwai bid'a kyakkyawa wannan duka idan kana son ka san wai ta ina aka samu zaka ga galibin malamai wajen malamai guda uku ake samu wannan maganganu amma duk yana take ga malami ne guda daya zaka ga wani lokaci su kawo maka maganar Abu Shama al-Tamus al-Ba'id fi inkar al-bid'a ko su kawo maka maganar al-Qarafi amma duk maganar su yana cikewa ne a wajen wato al-Is ibn Abdul Salam al-Is ibn Abdul Salam shi kuma yaron a kani da bakwai aka same shi ya rasu da shi da sittin shi ne aka fara sani ya taba cewa akwai wani abu sunan sabida ake kyawa ba a san wannan a shari'a musulunci ba sai lokacin da wannan bawan Allah ya zo an yi shekara ɗari shida ana addini ya faɗa wannan a cikin littafinsa qawaidul ahkam fi islahil anam littafi ne mai kyau kuma shi malami ne babba amma ya yi kuskure a wannan babi kamar da malamai suka faɗa ya ce akwai bid'a wajiba kaga bid'a kuma wajiba wai bid'a kuma wajiba kaga abin ya zama cin karo da juna magana ya ce babu bid'a kuma kaga kuma ce wajibi sai wajiba sai ayi ya kuma ce akwai bid'a muharrama akwai bid'a manduba akwai bid'a makaruha mubaha ya sukar da su akan al-ahkamu taklifiyya al-khamsa a to wannan kusan shine kusan da abin da galibin malamai muhajjibu da suke faɗa amma za ka samu da wasu da yawa daga cikin 'yan shafiya sun karɓo da ra'ayin nashi sun sun dinga ɗaure ma cewa akwai bid'a hasana daga baya har sun ya zo kasu ibn hajar al-asqalani da sauransu kuma kuma ya shigo cikin wata mazhabobi za ka suna kama hujja da magana da imam shafi'i abinda ake danganta masa imam shafi'i a cikin manaqib shafi'i na al-baihaqi shafi na 470 da wato 68 إمام البيهقي أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس الأصم أبو العباس الأصم يا إمام حديثي شين محمد بن يعقوب الأصم الأخرم أقول الأصم ولا الأصم لي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي الشافعي سوى المحدثات من الأمور ضربان أبو ناتي يبقروا سنك سكشي بيو يكي سوى أحدهما ما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إسماعا فهذه بدعة الضلالة yake cewa bid'a akwai bid'a iri biyu ne na farko shine wanda ya saba alqur'ani ya saba ma sunna ya saba ma atarai da ake da shi wajen sahabbai ko ijma'in malamai to wannan bid'a ce ta mata kun ji abin da ya faɗa sai ce wattaniya na biyu kuma ma uhdita min al-khabari la khilafa li wahid min hadha shine abin da aka wato aka aka wato farar wanda bai saba kitabu da sunna da kaza da kaza da ya ambata ba kaga wannan wasu suka kafa hujja da shi akan cewa Imam Shafi ya ce wai akwai bid'a kyakkyawa wannan banda shi akwai Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya ya shi ma shi far isnadin sa ta hanyar Harmala ibn Yahya at-Tujibi shi ma ya ce wato imamu shafi ya faɗi wannan magana irin wannan ma'anar ya ce fa ma wafaqa sunna fa mahmudun wanda ya dace da sunna to abu ne mai kyau kuma halafa sunna fa huwa madmum da Allah magana imamu shafi akwai yadda ya ce akwai bid'a kyakkyawa cewa ya abin da ya dace da sunna haka bai faɗa za a karba abin da bai dace da sunna ba ba za a karba ba to kuma suna cewa imamu shafi shine wato jagoran da ya ce akwai bid'a kyakkyawa amma sun manta imamu shafi'i a cikin littafansa kamar ar-risala da sauran littafansa yana daga cikin wanda ya rika yi ma wasu daga cikin ahnaf inkari akan maganar su na al-istihsan al-istihsan a shari'a akwai shi to amma daga baya wasu daga cikin malaman ahnaf suka dinga yalwatawa suna fadada shi har inda yake istihsani ne wato kyautatawa ne a yayin da shari'a ta riga ta ta yanke hukunci imamu shafi cewa inna mal istihsan talaffuzun yace wani kawai yazo yace kaza ya mun kyau ai a ji a aikata yace wannan kawai wato jin daɗi ne a rasa shi bin soyayya zukatansa ne kawai yake sun yayi to kaga wanda yake cewa akwai bid'a kyakkyawa zai faɗi wannan magana a wani waje sai yake cewa wala yaqulu bi mastahsada fa inna al-qawla bi mastahsada shay'un yuhdithuhu la ala mithali sabaq yake cewa ba zai zo ya faɗi abinda abinda shi yake ganin yana da kyau ba domin ya faɗi abinda yace shi a wajensa yana da kyau wani abu ne yuhdithuhu ala ala mithali sabaq ba akan wani misali da ya gabata a baya ba kaga yana magana akwai bid'a wato duk abinda zaka kawo in na kan sunan shi bid'a kyakkyawa to sun yana da abin da zo a baya shi yasa wannan shi kashi asan da muka kawo to yana gamawa sai maganin Umar da Khattab yace Umar da Khattab an zo ana tarawih yace ni'matul bid'atu hadi tarawihin ba wani sanin manzo Allah yayi ba shi ake kaga Imam Shafi'i ba ban magana muke magana ba baya magana wani cewa ka je ka yi wata bid'a da ba a san da ita ba farka addini yana magana wani abin da wasu ta sun bari wani abin da ko yana da kuma usul na shari'a da yake mara mushi baya ko da ya fara cin masalihul mursala ko al-istisna ko kaza ko kaza ko kaza wannan shi yake magana amma bayan magana kawai kaje kawai siddan kace ka yi salati ka yi biki ka yi kaza ka ce duk wannan shine hanyar da za a bauta Allah da shi wannan shine ma mu shafi da faɗa wannan magana ba shi za ya shahara ana dangata mu cewa man istahsana bi ra'yihi faqad shar'a yana cewa duk wanda ya zo ya ga wani abu ya mushi dadi ce kaza ina da kyau to ya fi kowa ya ba da shari'a kuma ya kawai ba da doka sai da imamu shafi ba zai faɗi wannan ba zai faɗi wannan maganan ba amma su ko magabata tun daga sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa kamar da na faɗa ba a san a wajen su cewa akwai wata bid'a kyakkyawa ba su ka san ba sa tawili magabata a kamar da wato dalibai da yawa sun san wannan kisan da ake ruwaitowa imamu Muhammad ibn Uthman bin Furi ya ba kawo wannan shi kansa a cikin ilmu sunna wannan wannan kisa din na Abdullahi ibn Mas'ud ya zo kuma a cikin sunan na addarimi ya kuma zo cikin littafin albida na ibn wadda muhammad ibn wadda ta hanyoyi da cikin karfafan juna imamu abdullahi dan masu wuta ya zo ya sa wasu mutane suna cewa sallu ala nabi sai ai salati ku yi salati da ga annabi sai ku a koma sai ayi ayi ayi ko ku kamar bari kaza sai aje ayi ayi ku kaza sai ayi ai kaza sai ayi kuma aka je aka dauko wasu abubuwa ana an zo da wasu bid'a ana wato hada su akan asalin shi abin da ke halatta abu musa al-ashari shi ya fara gani da ya gani cewa ya ba abdurrahman na wuce wasu bayan allah na ga amsallaci suna yin wasu abubuwa da ban gasa bai suna yi ba amma ba na san yi musu inkari ina jira jira'inka shi ma malami ne ba sahabi ne abdullahi bin qais al-ashari sai sai abdullahi da musu ya zo a gurguje a cikin sauri ya zo ya sami suna cewa ku yi kabbara kaza ku yi kaza kaza ku yi kaza kaza sai yake cewa tallahi laqad jiktum bi bid'atin dhanna aw qad qubbiltum ashab muhammad al-ilma aw kama qala radiyallahu ta'ala anhu yace wallahi kullu wata bid'a tabbata ko kuma bid'a bid'a wacce take baka irin kun fi musafin mu zana ilimi da su mu zo da irin wannan ba ku kuma ku zo da shi kaga daga cikin babu da ake sanin kaza bid'a ne ko sunna ne shine ka dace musafai ka dace magabata amma duk abin da zaka zo da shi zaka bauta ma Allah da shi amma aka samu sabban nan musu aikata ba musu ma san da shi ba to wannan ka tabbatar abin da ka zo da shi wannan bid'a ce kuma bid'a ce ta fata a banda wannan Abdullahi dan Madda kisa Abdullahi dan Mas'ud akwai abinda Muhammad ibn Waddah da haka ya kawo a cikin al-bid'a wan nahyi anha ya kawo da isnadin sa zuwa ga al-Amash Sulaiman ibn Mihran daga wannan babban tabi'in ma'arud ibn suwaid yake cewa umar wata rana ya zo za a tafi aikin hajji sai ya ta wani waje da aka san cewa matsala ya taɓa yin sallah a wannan wajen wannan masallacin to sai ya samu wasu mutane kawai diu an tafi ana kowa na sallah a wajen wani wani zai zo in yi inda wani ne a wajen lokaci ce umar ka wata wani zai hana sallah Umar ya ce wai me suke yin wannan abubuwan da aka ce a ai an ce manzo Allah ya sallah ne a wajen shine suke zuwa suna bibiyar inda manzo Allah ya aka taba sani ya taba yin kaza kaza a wajen suna bauta ma Allah da wannan abu sai ga cewa innama ahlaka man kana qablakum bimithli hadha ita wanda suka zo gabaninku ba sun halaka da irin wannan abubuwan innama yattabi'una athara anbiya'ihim sun kasance suna bin wato wato gurabun annabawan su fattakhiduna haka na'isa wa bi'a sai suka yi suka mai da shi ya zama wajen bauta wajen coci cocin su da kuma wajen bautan su man adrakatu salatu fi hadhihi masajid duk wanda sallah ta riske shi a wannan waje din falyusalli to kawai ya sallata babu ne wa man la amana sallah ta riske shi ba falyam ya cigaba tafiyarsa wala ta'ammadaha kar ya je da gangan ya ce nan zai je wannan wajen shi ne sallah kaga masallan akwai ta sallan bai umar bai ce musu haramun ce ba girmama manzon Allah akwai shi amma yanzu bikin nan waye saka da sunan maulidi waye saka a ina aka sami wanda aka ce za a yi wato biki ake matsala saboda alamar nuna soyayyarsa waye saka umar sallan nan akwai shi bin wato sunan manzon Allah in ta an ta dace sai manzo Allah ya tabbata cewa wannan yayin shi ne ittifaqan la qasdan yayi sallah a wannan wajen ne saboda ya dace ne lokaci ne masa zai sallah a wajen amma ba dan wajen da wata sabuwar wato fifiko akan sauran wajeji ba saboda manzo Allah in kai ma ya kama ka wajen kai amma at-ta'ammud ta'ammuduha wato taqarruban billahi ta'ala bi ta'ammud wa bid'a ce in ja ba ta ba da Allah wanda suke suke hana haɗin waɗannan abubuwan za ka ce suna da wata bida kyakkyawa ba ku wata bida kyakkyawa wajen magabata banda wannan tunda da ana ta magana ana ta ana bin mazhabin Imam Malik ne amma kamar da na sha faɗa galibi duk masu magana suna bin mazhabin Malik ne fa duk ƙarya suke yi wallahi ba mu ga wani wani kasu mu dan bida a wannan kasan da yake da gaske yana bin Malik ba ƙarya ne duk mun bi su ɗaya bayan ɗaya muna kallo mun wato da wuya a rana ka ga isa Imam Malik ba imam malik ya daga cikin wanda ko ka je kana duba ihya usunna zaka ji shi ibn fodi yana cewa malik shi baya gani akwai bid'a kyakkyawa ya dai daga da imamu shafi wancan magana ta baya amma yana cewa malik baya gani akwai bid'a kyakkyawa a cikin ihkamul ahkam fi usul ahkam na na ibn hazm zahiri ibn hazm zahiri ya ruwaito da sanadin sa zuwa ga abd malik ibn habib daga yake cewa akhbarani ibn majishon ibn majishon shi abd malik ibn abd aziz ibn majishon daga cikin manyan almajiran maliku kuma dan dan babban malami yace wa qala maliku ibn anas malik dan anas ya ce man ahdatha fi hadhihi al-ummati shay'an duk wanda ya kirkiro ma wannan al'umma wani abu lam yakun alayhi salafuha wanda magabatan wannan al'umma ba su zamo akan wannan shiriyar ba faqad za'ama anna rasulullahi khana risala to yanzu yayi da'awar cewa manzo Allah yayi ha'inci abinda aka aiko shi na annabta ya Allah ta'ala ya qul saboda Allah ta'ala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yace ubangiji ya ce ya cika addini yace fa ma lam fa ma lam yakun yawma idin dina fala yakunu al-yawma dina yace abinda a da can bai zama addini ba yanzu bai zama addini ba wannan wasu zaka suna cewa wannan ai kuna cewa akwai isnad wannan bai tabbata ba wasu daga cikin wato malamai na ibnu hazm zahiri ba ba san su ba ai galibi galibi wato abdulmalik ibn habib shi kan shi tika ne rauninsa a hadisi ne ba abin da ke rawaitowa daga malik ba sannan kuma ibn majishon abdulmalik ibn majishon shi ma tika ne a abin da ke rawaitowa daga cin ra'ayin malik ba a hadisi ba wannan ba hadisi ba ne ra'ayin malik ne kuma in dai har sakankance yana kawo abin da ke ra'ayin malik ne a fiqh to me yasa ba za su sakankance masa abin da ke rawaitowa a ra'ayin malik a aqida ba a bid'a ko sunna ba sai har ka hada ta wannan duk ya haddace kaza akwai wato dokokin haila dokokin sallah dokokin kaza amma kan haddace dokokin bid'a da sunna wannan wani abu ne da ba zai hankali ba zai dauka ba kuma a wato wannan kisa ya shahara a wajen malamai da yawa wajen malikawa ba wanda yake cewa wannan kisa mace tabbata wajen imam malik ba akwai misalihul mursala in kamar da na faɗa lokacin ne yadda ake so ba lale ba ya ishe mu amma watakila in ba mu iya gabawa yau ba ranar lahadi insha Allah shi ma wannan rana ne za mu karasa insha Allah akan wasu abubuwa amma yanzu bari mu kare shi abin da Allah ya sauka mana akwai al-masalihul mursala da wasu wani lokaci suke kawo shi za ka ga wani lokaci addu'a ce hada qur'ani ba bid'a bane ba zalla bai yi ba shiga mota ba bid'a bace ba zalla bai yi ba sa kaya irin wannan ba bid'a bace kai ma din ba bid'a bace hausa ka ba bid'a bace wane ne wane to to wannan kaga duk kokarin ba da sabu ne ai wato yanzu kai da abun bid'a ce kenan yanzu kai da kai ma bid'a ce ai kaga sai da yanzu ai yanzu mun riga mun zo kaman gara kuma mun zama abin da ya hada mu wato dukkan mun yi da bid'a ji wannan abin da ka zo da shi a akwai abin da malamai kira al-masalih wal-mursala mu maliki muna da masalih wal-mursala shafi'iyya suna da al-istihsan shafi'iyya suna da al-istishab wani lokaci malamai su kira shi al-istidlal wani lokaci malamai su kira shi al-istislah wannan duk kusan ma'anonin su suna dan hadewa da juna ma a faɗin faɗe shi a dunkule al-masalih al-mursala shine al-masail al-kulliyya al-amma allati qasadaha ash-shari' shine wasu abubuwa da addini ya kawo mana maslahohi ne da ubangiji yake son a kiyaye su kuma muna da dokoki da yawa a shari'a da ya nuna a kiyaye su misali kiyaye addini kiyaye addini wannan wato ba nasu shi za ka yi irin nasu shi da yazo akan kiyaye addini ba na kokarin kiyaye addini bane aka aika manzo Allah ma saboda haka duk abin da yanzu da kirkiro saboda in kiyaye addini da wannan abin ko ban ce wannan shi bandawursa ibada ce ba da nashi wannan misalin musala ne kar yanzu in zo in ce na gina sabon makaranta na haddar Qur'ani kace na bid'a sai in ce maka to yanzu ciya shi yayin da za a karanta Qur'ani ko a halattar da yara kafin Qur'ani dama wannan ibada ce da ubangiji ya ba mu ita tiryan tiryan da ake sallah haka ake yin ta ko ko a ya zai ce a halattar da Qur'ani yanayin wasila hanyar da za a yi ya bar mana kayan mu hanyar ya bar mana kayan mu to yanzu in kawo wata sabuwar hanya malam abaka ya kawo sabon hanya zaidu ya kawo sabon hanya amur ya kawo sabon hanya kowa ya abin da yake yake ganin zai kushe shi wannan misalin musala ce kawai ba ba bid'a a wannan haka haka da ka kiyaye rai kana da dama duka kawo duk wasu hanyoyi da zaka kiyaye rai ka ce abu dama mana bid'a ce ai abu kuna cewa abu abu dama ai wannan dagutu ne ma ba ya ce mai dagutu wannan lada za a baka ma ka ce abu dama saboda ka kiyaye rai mana shi ba akwai kiyaye wato mutunci da kiyaye wato zuriya kiyaye dukiya da sauransu da sauransu to amma ta misalin mursala tana zama wato ya inganta za a iya karba daga wajenka idan ya zama yana yana kai kawo ne tsakanin wannan al-maqasidul kulliyya al-amma wannan yana galibi shine mai malamai ke kira shi da al-ilmul maqasid malamai wasu malamai ma su kira shi da wato a a wuya kusan imamu nawawi irin wannan hadisi ya kawo idan wal amalu bi ne zai shiga hadisi da yawa addinin nasiha zai shiga hadisai zai shiga wato masail da yawa wanda zai ake su wato al-maqasid shari'a so duk abin da yake ya dace da shari'a ba kawai mutum ya zo ne saboda ya more ba talazzan aw shahwatan nafsaniya to wanda za a karba daga wajensa amma in ya zama yana ya ita bid'a ita kuma zaka same ta ne ya kawo ne yana cewa wannan ita ce asalin ne yadda ubangiji ni kuma yanzu yanzu yanzu na kafa sabon makaranta da hada Qur'ani cewa nake wannan hanya ce da zan samu yadda ubangiji tunda hadisin da qur'ani wannan watan Allah ne amma yanzu idan dan Kaduna ya zo da sabuwar hanya ta shi ta fushe shi in dan ya biyu ya zo sabon hanya na shi ya fushe shi dan biyu ke ya zo sabuwar hanya na shi ya fushe shi me yayi matsala a ciki to amma kaga shi a nan bid'a da ake magana ka kirkiro wani abin da babu shi ba a san shi ba bid'a ko da ta zama bid'a haƙiƙani su kutubuta ba a taɓa sanin wani ya taɓa kawo shi ba ko kuma bid'a ibadiyya bid'a ibadiyya an fi samun matsala a cikin sa bid'a ibadiyya shine asalin abin ka ga shi shari'an ta ce ne a ce kamar masu cewa kun ce wato wannan dariqun namu bid'o'i ne me ya bid'a istighfari ne salatu annabi wa ya ce istighfari salatu annabi haramu ne ai matsalan shine rina shi da kai da sabon rini shine matsalan kace ma a je a kai ma wato wasu waliyai ziyara in ba wa in dai ba waliyan ku ba to wannan bara ne ba za a ka ka abu arran sabon shar'i ka kawo fa shar'i ka kawo wanda ubangiji bai saukar da wato wani sultani a kai ba a saboda haka ire iren wannan abubuwa suna da yawa a lokaci yayi mana koko dai amma iya na san lokaci ba zai iya a haka ina ta kokarin ban matsewa saboda na san inda galibi mu duka mu muke son adara wanda kuma wannan nasiha ya sa muke son adara zuwa wannan wannan a ba wai shine wannan wannan nayi shin fada saboda in an bada wasu wannan ku afajin na aka rusa saboda dan yanzu kun san Allah ya kawo lokaci ne da yanzu babu wahala ka ji duk abin da ka kawo duk ilimin da ka karanta wani zai ce ƙarya kake yi kawai abin da ka kawo jahilci ka kawo kaza kaza kaza kaza kaza kaza ne da wanda yake karatu da wanda baya karatu da wanda ma yake koran saukan nan ne irin wala da yadda nan dole kawai kowa ya kawo magana yanzu kuma ya ta yadawa yana yada banna a banza saboda haka to in suna yada banna dole mu kawo mu ilimi a gwargwadon abin da Allah ya sanar shemu kuma malaman kuma za su kawo abin da baya fi namu a daga saurara su kuma a fahimci inda wato abubuwa suke kai tsaye abin da ya rage za mu tattauna ko da dai a dan tattauna ko yaya kar a ce ba bar ba kowa dan guzuri da zai tafi ba insha Allah ragowan a hawan na shan za a yi kuma za a zo ran lahadin Allah in Allah ta'ala ya ta za a karasa shi abin da ya rage zai mana saura shine magana akan wannan abubuwa da malamai da wasu daga cikin mutane suka kirkiro a wannan wata mai alfarma da sunan maulid magana a ce za a wani sakan ka suna ko wani abu duk wani bai taso ba addinin musulunci ba shi da ba mu da dama yanzu in misali wani abu ne da bai fantsama ba sai ka bar mutane kai ta wazi haka wato ulumi la sabilu da muke da ake mata wani bai da hasana amma a lokacin da mutane ke banna wani ma an ji an kora mishi masallaci wani an ji an kora mishi gida wani an an mishi tunjuru da za a mishi ta'addanci za a kashe mutane kuma a ce ba za a bar mutane a wasu sun je sun yi suna zina suna kaza suna wani zagaye can kan su kira shi maukibi nan su kira shi wani takuta hawaye ba duk wannan ma anzalallahu bihi min sultan wannan kuma bid'a ce ba inda ubangiji ya ce a girma manzo Allah kuma so shi da wannan hanya babu babu shi shi kanshi mai magana akan shi kanshi lafazin maulid din nan za ka ga akwai maganar maulud akwai maganar maulid ita za ka ga lokaci suna haɗewa wasu suna ga suna haɗewa ba wai sun fahimci abubuwan ba ne a shi al'aci al-maulud ka kawo shi wawo shi ne hadithul wilada duk wanda ya za ka haife shi shi kuma al-maulid zai iya zama yana magana ko makan ko zaman ko lokacin haihuwa ko kuma inda aka haihuwa to shi al-maulid abinda suke magana yayin da suke ce al-maulid suna magana wani lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani abu ne da wato malamai ba su yi ittifaki ba malamai shi kansa lokacin da aka haifi manzon Allah cikakken kwanakin galibin su ne suna tara bi'il awwal amma za ka samu akwai magana na Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im yace an haifi manzon Allah shi kwana takwas lokacin Rabiul Awwal kuma Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im a cikin wanda suka faɗi lokacin da aka manzo Allah shi ya fi su zama tabi'i wanda ke na kusa da annabta ina wasu daga cikin malamai ma suka rubutun jaya da wannan ba ta bi da kake faɗa ba sai magana Muhammad ibn Ishaq sahibul maghazi wa fiya wasiya yake cewa shekara ta wato fara na 12 na Rabi'ul Awwal sai kuma magana na Muhammad ibn Umar al-Waqidi al-Waqidi yake cewa kwana goma inda manzan inda Allah ta'ala yana son ya zama wannan rana rana ce ta musamman da zamu bauta ma Allah da shi to ai da yanda ya saukar mana da al-yawma akmaltu lakum ranar juma'a to ina tabbatar muku shi ma wannan rana mazalla sai ya sai ya fayyace mana shi mun kuma kowa muna bautan Allah da wannan rana nan a amma manzo Allah ba samu ba ko da wato waya ko la ifiya da ifin riwaya ce ko maulu'iyanta ma wanda ke zana kawo mabu'ai da yawa kada ce babu mabu'ai mabu'ai shi na karya dan zaka ce cewa akwai Abubakar ya ce ga falalan maulidi Umar ya ce ga falalan maulidi Uthman ya ce ga falalan maulidi abin da aka fara shekara 100 baya kuma ka ce Umar ya fada ya taso da kamari ne a saboda haka shi wannan maganan a ce yaushe aka haifi manzo Allah wannan sabani na malamai manzo Allah kuma ba a taba samu daidai da wato sufanan magana na hadisin sa ya ce wannan rana mu zo mu yi wani biki ba ko ku rika biki ba kwa sauna ne ba ta samu ba kadai abin da aka samu an ga yana yawan azumtar ranar litini sai ka cewa wannan rana ne da Allah ya aiko ni cikin sa kuma rana ne da ubangiji ya sa Allah ya wato rana da ubangiji ya kaddara a haife shi a wannan rana malami ya hade yana gode ma ubangiji da wannan to kaga a in kana so ka sai ka azumi kai ma da ma shi dan ba zai bari ba shi dan ba zai bari ba insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci kai mu tsawata ma mutane ran lahadi idan muka zo rabo abin da zamu tattauna shine magana akan shi wannan maulidi wannan maulidi din zamu magana akan wai hakikanin abin da ake faɗa shi san annabi ne ko ba san annabi ba sannan kuma me malamai suke faɗa ba akan wato abin da aka aka ci ko aka yanka a wannan waje shi ma duk wannan yana daga cikin abin da wato tambayoyi suka yi mana yawa tunda da yawa za a ji muna cewa duk wanda ya yanka don girma wurin Allah ta'ala ba za a ci ba to wannan ya ya yanka don girma annabi to wace irin girmamawa ce girmamawa ce ta takriman ko kuma girmamawa ce wato ta yana cewa yanzu yanda yake wanda banasari ya ce ya yanka ma wato kirista shi shi ma haka yake yanka manzon Allah insha Allah ta'ala za mu yi magana kan wannan bambancin sannan kuma wannan ita ce hanya ta san manzon Allah ya malamai suka faɗa kuma kamar da muka faɗa duk malamai wannan ijma'in su ne in ba yanzu yan tara tsinda ba duk ijma'in su ne kan cewa wannan abin bai bid'a ce su su yi su su yi sun ce a za a iya yi maulidin nan amma za ka je su yi yana cewa al-mubaffar al-irbi shi ya fara yi kowa daga wanda zai ce su al-maqariri a ce al-khidab ya ce wanda ya fara yi daula shi ubaidiyya daular nan ta kafira da aka yi taɓa yinta a masar ƙani na uku wasu kuma su ce kuma an fara yinta ne lokacin mubaffar ƙani na shida wato kowa ya akwai lokacin da aka yanke ma wannan maulidin cibi amma sai yanzu wato wani kawai zai zo ya ce kawai shi wannan maulidin kawai shi wato abin ya yi masa to na san kuma da yawa akwai wanda zai ga shi ana yin wasu sira ana yin kaza ana yin kaza wannan sira da ake karantawa da kaza me me gudunsa da me wato matsayinsa a wajen malamai ai ba shi da bambanci da abin da ake a raɗin suna raɗin suna ai yanzu mun daina ba mun daina ba ba a da ne Allah kawai bai karɓar wannan addu'a wanda ake da raɗin sunan ne ya sa gara albarka to sai mai da raɗin suna zama ya zama sunna ai bai zama sunna ba sau da ka zamu dinga makamu wato tun kara wara idan muka ce wai ai an yi bin roƙo a wurin kuma ubangiji ya karɓa insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan a saurara mana ranar lahadin Allah ya yarda za mu ci gaba da inda muka tsaya abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka kusa na Allah ya fi mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you.